والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan rana ta asabar 20 ga watan azumi yau mun kai 20 ba ubangiji ya amsa mana Allah ya fi mana kurakuranmu 20 ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan april eh, ga watan march 2024 daga wannan masallaci masallacin al-afat da ke cikin anguwar nasarawo titin nasarawo cikin garin gombe a wannan ƙasa ta najeriya muke kawo wannan tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin suratul baƙar jiya mun fara tattaunawa game da aya ta 228 mun gama fassara da wasu daga cikin bayanai a dunkule akwai hukunce-hukunce da yawa a ƙarƙashin ayar wanda yau insha Allah su za mu shiga alaran ma za ka karanta mana ayar mu fassara ta a gurguje sai mu ɗauki gaɓoɓi-gaɓoɓi na aya ɗin insha Allah ta baraka wa ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
Allah subhanahu wataala yake cewa wal mutallaqatu mata da aka sake su ya tarabbasta bi anfusihinna thalathata quru za su zauna su qur'i uku wasu malamai suka ce jini uku wasu suka ce wasu suka ce haila uku wasu suka ce tsarki uku kamar yadda zamu zo mu ga sabanin wala yahillu lahunna ayyutumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna haramun ne su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu na daga ciki ko kuma jinin al'ada in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir matakar sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe mace mai imani ce za ta faɗi gaskiya halin da take ciki a lokacin tana idda za ta ce a jinin ya zo min a jinin bai zo ba a na gama a ban gama ba a wannan cikin ka ne wannan ciki ba naka bane wa bu'ulatuhunna amma su mazajen su kuma a hakku birattihinna in shikan bai kai uku ba su ne suka cancanta su mai da su a ɗaya a kowane irin lokaci kuma idan miji ya ce ya mai da mata babu wani wanda ya sai ce bai mai da ita ba in aradu a haku birdihin na fi zalika in aradu islaha matukar dai sulhu da zaman lafiya suke so a mai da wannan aure din walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf yadda mata ake so su kyautata mazaje haka mazaje ake so su kyautata wa mata su yi kayan abun bajinta da zai burge matansu bil ma'ruf a yi shi kuma yadda al'ada ta nuna walin rijali alaihin na daraja mazaje kuma suna da ɗaukaka masu yawa akan mata wallahu azizun hakim allah mabuwayi ne mai hikim mun tattauna sosai akan wannan aya ɗin akwai matsalolin da yanzu ya dace mu sake bin su da ɗaya ɗaya a gurguje su kafin mu shiga aya ɗin na farko allah ya ce wal mutallaqat al mutallaqat wa'anda aka sake su mun gane ko me ake nufi da الطلاق هو المفارقة شيني ربوة shine rabuwa tsakanin mata da miji shine at-talaq to waɗanda suka rabu da mazajensu waɗanda suka dauki wannan sunan na talaq kalma na talaq da kuma wanda ba su ɗauki kalma na talaq ba ta wanda sun ɗauki kalma na mufaraka sun rabu da mazajensu mun gane ko akwai hukunce-hukunce a ƙarƙashinsu da yawa wanda sunansu ya zo da sunan talaq talaq aka ce mana za su yi salata ta ƙuru za su yi jini nawa jini uku ko haila uku wal mutallaka ta tarbas na an fusi na salata ta ƙuru za su yi jini guda uku ko kuma tsarki uku to a nan gurin ayar ta zo amma ayar ta game duk wata wacce aka sake ta ba ta yi taksisi ba ta ce mana za su yi jini uku ya mai ciki ita ma jini uku za ta yi ya yarinyar da ba ta balaga ba aka aure ta aka sake ta jini uku za ta yi ya tsohuwar da ta daina al'ada jini uku za ta yi ya wacce aka yi hul'i da ita jini uku za ta yi to shi sa matan da za a sake su da hukuncinsu ya sassaba su su shida ne su su shida ne mace ta farko ita ce wacce take yin idda da jini ita ce wanda ayyamin ta faɗa wani mutallaka ce tarbas na biyan fasai na talata ta ƙuru ita ce matar da tana ganin al'ada jinin al'adanta bai ɗauke ba an sake ta kuma a halin lafiyar ta kalau tana ganin al'ada wanda ita ce za ta yi jini uku ko tsarki uku akwai mata guda uku wanda sun asake su ba da jini suke ba su ba da jini suke ba mun gane ko to da me suke ɗaya su tana aiki da aihuwa guda biyu kuma suna aiki da watanni Allah ramma mu koma cikin suratul talaq mai Allah subhanahu wataala ya fara kan su na na je kaman ولات الأحمال واللائي يئسن من المحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن kaga a nan gurin yanzu an gaya mana mata guda uku wanda dukansu ba da jini suke haila suke aiddansu ba wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum ko matan da sun cire tsammani za su yi haila na daga matan ku idan kun sake su fa iddatuhunna thalathatu ashhurin iddansu wata uku ne wallahi lam yahidna da kuma matan da ba sa haila saboda kankanta iddansu su ma wata nawa wata uku yanzu mun samu mata nawa mata uku dai waccar mai yi da jini wannan mai yi da watanni su su uku ko wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna masu ciki kuma an sake su iddan su shine su aife cikin da yau mai ciki za a aife ta ai za a sake ta da safe ta aihu da azhar ta samu miji da la'asar ya halatta ta yi aure bayan la'asar yau a sake ta yau ta aihu da yamma ta samu miji ya halatta ta yi aure mun samu mata nawa mata hudu to akwai matar da kwata-kwata ita babu iddan ma kuma ita ma sakinta aka yi kwata-kwata babu idda Allah ya gaya mana ya ayyuhal lazina amanu idza nakahtumul mu'minati يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا kaga wannan kuma kwata-kwata ita babu idda kuma ita ma shikanta akai ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kuka imani idza nakahtumul mu'minat idan kuka aure mata mu'minai wannan ayar tana nuna mana in zaka aure ka aure mu'mina ka yi bincike ka tabbata nagartacciya ce kamammiya in kuka auri muminai sun matsallaktumuhunna sannan kuka sake su min kabli an ta hun kafin su tare baka sadu da ita ba tarewa a nan gudun ana nufin saduwa ba wai ana nufin tarewa na gidanka ba a'a don ta zo gidanka ba baka- baka baka sadu da ita ba sunansa ba tarewa ba duk da cewa akwai sabani wajen malamai baka sadu da ita ba sun matsallaktumuhunna sai kuka sake su kafin ku sadu da isa falaisa falaisa alaihinna fama lakum alaihinna min iddatin babu hidda a tsakaninku so da haka da yawan mutum zai auri mace da safe bai tare da ita ba da yamma aka sake ta da magarba ta samu wani mijin sai ta yi aure babu idda fama lakum alaihinna min iddatin ta tudu yanzu mata tunawa muka samu mun samu guda biyar ko saura ta mu ta ƙarshe guda ɗaya yanzu kun ga guda ɗaya ce kawai mai jini amma Allah ya ce wa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru categories din su domin su suka fi yawa su suka fi yawa shi aka ce wal mutallaqat waɗannan da muka faɗa duk ba su ne masu yawa ba mai ciki kafin ka samu an saki mai ciki su nawa ne kafin ka samu ai aure ba a taru da ita ba an sake ta su nawa ne yarinyar da za a sake ta ba ta fara idda ba su nawa ne yarinyar za a ce ta tsufa an sake ta to wacce ta tsufa kan har an ka ce ta daina idda ai wasu ma za a raba auren to wancan su suka fi yawa to sai mata ta shida ita ma ba jini ba ne ko kuma mu ce ba salasatu kuro ba ne jini ne amma ba salasatu kuro ba ne ita ce ayar da za mu shiga yanzu nan in mun gama bayanan da ke wannan aya din alaramma ba sai an karanta mana ba at-talaqu marratan shika biyu ne ko sai aka ce me fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan inda kai biyu ko ka zike ta da ma'arufi ko kuma ka karasa ukun kamata ya tafiya kawai shikenan an gama sai aka ce me wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah bai dace ku karbi wani abu na sadakin da kuka bawa matan ku kace su dawo muku da shi ba sai dai in kuna tsoron zaman auren ba zai yi kyau ba akwai rigima akwai tashin hankali kuma ba za a ba za- za a ke zaluntan juna fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi in kun ji tsoron ba za a yi zaman lafiya ba babu laifi matar ta mayar maka da sadakinka in ta mai da sarki sunanta an sake ta ba shika bane so da aka bata cikin salatu tukuru malamai a bisa zance mafi inganci ita haila ɗaya tak za ta yi macen da aka yi hul'i da ita ta fanshi kanta saboda rigingimu ta ɗauki sadaki ta baya duk da cakon da sun ce jini uku ne amma dai abinda aka fi rajja hawa kamar yadda za mu zo mu samu matsalar za mu tattauna a gaba insha Allah an jima shine jini ɗaya ne to kenan kaga mata shida ne mata ne guda shida a cikin duk wanda muka faɗa guda biyu ne suke jini su ma kuma ba salasatu quru ba ɗaya ne suke salasatu quru ɗayar kuma tana jini ɗaya sauran gaba ɗayansu daga masu watanni sai wanda ake mi sai wanda za ta aihu sai wanda ma kwata-kwata ma babu idda ne wannan gaba ta fito matsala ta gaba alƙuru alƙurƙu me ake nufi da ƙurƙu wasu suka ce tsarki wasu suka ce haila mu masabar malikiya mun dauki me me muka dauka mun dauki tsarki ne salatatu guru shine al-athhar ayi tsarki to akwai matsaloli a karkashin tsarkin da yawa haramun ne ka saki mace haramun ne a saki mace sai tana cikin tsarki tsarkin da ba a sadu da ita ba idan mutum zai rabu da mace ya tattauna da ita ya ce to da Allah in jininki ya zo ki sanar da ni daga jini ya zo kai ki ce in kai tsarki ki sanar da ni in ta yi tsarki ta gama to a tabbata ba a kusance ta ba sai a sake ta to a nan gurin yanzu ta yi tsarki ɗaya ko ba ta yi ba in an sake ta a yanzu wancan tsarkin na bayan za a kirga da shi ko kuma a'a ta yadda tsarki biyu za ta samu kaga in ka ce ka kirga da shi yanzu ta yi jini ɗaya ta yi tsarki ɗaya za ta sake jini ta yi tsarki za ta sake wani jini in ta ga jini ba za ta tsarkar ba sai ta sake sai ta yi tsarki jinin ya ɗauke shi ne jini uku tsarki uku in ka kirga na farko in ka in baka sa na farko ba sai ta yi jini ukun dai da yadda wa'ancan suka faɗa abin da ya fi inganci wallahu a'alam wanda nassi ya fi supporting shi ne salatatu ƙuru alƙur'u bi ma'ana alhaid ya tabbata cikin hadithi bazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa mai jinin ciwo mai jinin ciwo tana tambaya ya zan yi annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa tajlis ayyama aqra'iha za ta zauna ba za ta yi sallah ba a kwanakin ƙur'inta a kwanakin mai ba a sallah jini shine ba a sallah kaga yau annabi ya fassara mana qur'u da hailanta yace za ta zauna ayyamu aqra'iha ai haiduha imamu nasa'i shek albani ya inganta hadisi din wannan shine ra'ayin shek muhammad ibn salih al-uthaymeen shine al'ad abin al-qur'u bi ma'ana al-haid mun tattauna wannan matsala din idan mutum ya sake ta a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba shin zai kirga da shi za ta kirga da shi cewa wannan tsarkin yanzu ta yi daya ko kuma ba za ta yi da shi ba khilafan bainan bainan tayi Allah ya ce wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir bai halatta a gare su ba su boye abin da ke cikin cikinsu to mene abin da ke cikinsu ma'anar aya din al-maqsudu min al-aya lamma dara amrul idda ala al-haid wal athhar malamai suka yi sabani idda din nan tsarki ne ko kuma haila sannan in an yi sabani tsarki ne ko haila ka sake ta ya za ka yi ka gane ta yi tsarki ko kuma ya za ka yi ka gane tana cikin jini yanzu walamtilaha alaihima illa min jihatin nisa babu wanda zai iya dubawa yanzu ta tsarki ko ba tsarki ba sai suwa sai su matan so sai shari'a ta ce alqaulu qauluha zance in an samu rigima na gama idda a a baki gama ba ni na san baki gama ba in an samu rigima zancen ta ake dauka in dai ta ce iddanta ya kare to haka za a yi to shi yasa a nan gurin shari'a sai ta saka su su ne masu aminci wala yahillu lahunna ayyaktumna kar su boye tunda yanzu aminci ya dawo gurin su ne sai ubangiji ya musu nasiha ya musu wa'azi tunda a yau su ne za su yi magana a ce su ne masu gaskiya to su ji tsoron Allah mata su faɗi gaskiyan halin da ake ciki haramun ne mace bata gama idda ba ce ta gama idda ta haramta komawa gidan mijin farko da aka yi magana Suleiman ibn Yasar Suleiman ibn Yasar yake cewa lam nu'mar an naftaha an-nisaa fa nanzur ila furujihinna ai babu wanda ya umarce mu in aka samu rigima ta gama jini ko bata gama jini ba eh ya dai wajen yayi to sai fankoki a kashe su sai a kunna wutan baya ai kun bar fankoki ma a kunna malam Abdullahi na muku magana a kashe fankokin masallaci din a kashe fankokin tunda aka wakilta mata su ne amintattu kar su ɓoye abin da ke cikin cikinsu saboda in suka ɓoye suka faɗi sabanin magana zai zama an cutar da miji din ma yana so matarsa ta koma ta ce ta gama inda ta ɓoye cewa jini bai gama bai ƙare ba ta ce kuma ya ƙare fa idan qalat mutallaqa hittu wa lam tahit dhahaba bi haqqihi min al-irtija idan mace bata yi haila ba ta ce yanzu nayi jini uku ko kuma nayi tsarki uku kaga a yanzu ta hana wannan mijin dawo da ita ta shiga haƙƙinsa wai za qalat lam ahid wa hiya qad hadat idan kuma ta yi jini uku ta yi jini uku sai ta zo ta ce mijin ita bata gama jini ba har yanzu yayi ta jira musamman mijin da yake da mata hudu mutum yana da mata hudu sai ya saki guda daya a nan gudun da malamin fikiyo suke cewa shi ma miji yana idda shi ma miji akwai lokacin da zai zauna yana yin zaman idda yaushe ne shi ne lokacin da yake da mata hudu kana da matanka guda hudu sai ka saki mata guda daya ka saki mata guda daya to a lokacin kuma an baka wata matar da za ta mai gurbin waccar har kun gama daidaitawa har ka ba da sadaki to baka isa ka yi wannan auren ba sai waccar ta hudun da ka saka ta gama iddanta to in ta tashi maka tsiya tunda su aka ba wa al'amarin ya haramta a gare su su boye abin da ke ya haramta a cikin su boye abin da ke cikin su su ce sun gama kuma basu gama ba ko kuma basu gama ba a hali sun gama sai ta ce ba dai aure zai yi ba ina ce sai na ce na gama idda sannan yayi ta yi ta yi a yi wata uku a yi wata hudu a yi wata bakwai ta ce ita fa har yanzu tun da ta yi jinin farkon nan ya ƙi ya dawo ta ɓoye ko ba ta ɓoye ba shi ne abinda ubangiji ya ce ba za su yi ba waccar kuma tana ta jira ita waccar ta gama ida auro ta shi ma miji ya rabu da waccar watakil ko yana allah allah ya auro wannan nan kuma ta ce ita ba ta gama ba yana zaman ida ko baya zaman ida matsayaci shi ma ya shiga layi eh mana sannan mazaje suna kuskure mazaje suna kuskure kun ga yadda muka yi tun fada akan mata jiya wallahi akwai namijin da ya zo wallahi ya saki matarsa shi ma ko wata bai yi ba ya kuma matansa hudu ne ko wata bai yi ba kuma ya auro wata mata ya ce masa baka da hankali ne kaga wata dai kam kasan bata gama idda ba ba ciki ne da ita ba tunda mun faɗi waɗanda za su yi iddan da yanayinsu bai yi wata bai aure ya aure mata nawa kenan mata biyar maza suna irin akwai waɗanda suke irin wannan da jahilci da ganganci da rashin tambayan malamai to saboda haka anan gurin haramun ne ta koya abin da ke cikinta dole ne ta faɗi gaskiya in kwata ki faɗan gaskiya tsakaninta da ubangijinta wannan al'amarin ya yake faruwa wala yahillahuna ayyutumna ma khalaqallahu fi arhamihinna kata da yake cewa kanat adatuhunna fil jahiliya al'adan mata a jahiliya ayyaktumna alhaml suna boye cikin su lil hafdal walad bil zawjil jadid domin cikin da Allah ya basu da wannan mijin la ilaha illallah na rantsa muku da girman Allah ba jahiliya ba a yanzu ma ana wannan abu wancan mijin ya sake ta da cikinsa ko amma tafi da ciki gidan wani shi sa abubuwan da ake dinnan yanzu da a yi aure a yi gwajin hepatitis a yi gwajin hiv a yi tuberculosis a yi na ciki pregnancy test a yi shi a kawo liman kuma in za a kai su tare to a jahiliya sun kasance suna ɓoye suna da ciki sai su yi auren sai su auri mutumin sai a tafi masa da wani wani sai a tafi masa da ciki in an aiko sai a ce ai wannan dan bakwai ni ne dan bakwai ne dan bakwai aka aiko shi ashe da cikin wata biyu ta je gidan fafi zalika ya ce a ƙarƙashin haka sai Allah ya saukar da wannan aya ɗin wala ya hindu lahun da a yi tun da maka laƙallahu fi arhamihinna in kunna yi mina billahi wal yawmin akhir sai malamai suka ta sabani me da mace a idda tunda yanzu an ce menene ayan ta faɗa a can baya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru jini uku ne in ta yi jini ɗaya kafin ta fara jini za ka iya mai da ita in ta yi jini biyu za ka mai da ita daga ka ce na mai da kekin koma shi kenan sai ka nemi shaidu ka sanar da su wannan shaida ɗin na an mai da ita mustahabbi ne ba wajibi ba ne wa a shidu da wai adilin minkum ba wajibi ba ne mustahabbi ne kana faɗa ka mayar da ita sai ka sanar da ita idan tana cikin idda ka ce ka mai da ita duk wanda duk sanda ka sanar da ita ka gama mata hujja ko ka sanar da iyalanta ka tsayar musu da hujja amma idan ka yi kuskure kame da ita baka gaya mata ba baka gaya wa iyayenta ba ba ka da hujja ba ka da dalili ba ka da wani wanda ka tsaye da shi shaida sai ta gama iddanta sai ka zo ka ce kame da ita shi ta fatun wancan lokacin to nan gurin alƙaulu ƙauluha zancenta za a ɗauka ijma'an ittifakan babu wani sabani maganar ta za a dauka saboda ta riga ta gaba idda ka zo kai da'awar abin da babu shaida a kansa shine fa'ida na shaida amma idan bata gama idda ba kace ka mai da ita ka sanar da wasu shikenan an wuce gurin to nan gurin shine malamai suka yi sabani da meye ne ake mai da ita ana mai da ita da zance da magana wannan wannan ittifaki ne babu matsala to akwai gurin matsaloli din wanda kuma malaman fiqh suna kawo abu kuma yana faruwa ne idan mutum ya saki matarsa shiga daya bata bar gidansa ba tana zaune wata daya wata biyu ta yi jini ɗaya ta jini biyu ya je kasuwa ya dawo kawai ya ga ta yi ado sai ya bi ta ɗaki har ya sadu da ita ya wannan hukuncin saduwa ne an mai da ita ko ba a mai da ita ba idan mutum ya sadu da mata a cikin idda to nan malamai suka raba abun kashi biyu idan niyyarsa da ya kusance ta niyyar mai da ita ne wannan ba mu da matsala a ciki har suna cewa sai ya jahilta bai ba da bai shaida bai shaida wasu ba wanda maganin shaidawa ko rashin shaidawa matukar ya ce dama na yi niyyar mai da ke ne ce sa na kusance ke wannan babu matsala duk cewa akwai 'yan ƙananan sabani a wajen malamai wasu malamai suka ce a'a ai asali ma katta yadda tunda ta san ya sake ta katta yadda ma ya kusance ta amma wannan zance ne wanda gaskiya ba mai ƙarfi ba ai matarsa ce matukar ba shika uku bane matarsa ce shi yasa imamu al-qurtubi da yazo kan wannan magana ya dan tattaba ta ce za a yi haka imamu ibnu abdul bar ya za ce matarsa ce tana cikin ismarsa a yi magana a'a ta hana kanta ta hana kaza ta hana kaza shi yasa malikiya sun yi tsanani akai suna ganin saduwa da ita akwai matsala suka ce wat'uha ashabul malik allai ashaban kace wat'uhu muraja'atun ala kulli halin wasu kenan suka ce idan mutum ya sadu da ita a kowane hali ya mai da ita yayi niyya ko bai yi niyya ba a cikin wasu maganganu na malikiya suna ganin wannan saduwan ta haramci sai ta yi istibra'i idan ta yi istibra'i sannan in yana son mai da ita wani kaulin ma ya nuna ba maganar ba komi amma duka waɗannan maganganu ne za'ifai saduwa ga mace a bisa mafi inganci a lokacin da aka sake ta kome ne an mayar da ita wanda ai mu haka ake so dama aure da ya baci kuma ce a samu kofa ai an mayar da ita kalman da na faɗa ɗazu malamai sun yi ijima'i in ka bari matarka har ta gama idda sannan ka zo ka ce ai na mai da ita baka shaida ba baka faɗa ba ijima'i ne na malamai wannan maganan ta ne kuma baka da kofa babu yadda ka iya sai dai in ta yadda ka sake aurenta za ka shiga layin zawarawa a buga da kai in muka duba ayan wa bu'ulatuhunna na gaba kenan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajin su suka fi cancanta su dawo da su in aradu islaha matukar dai suna son zaman lafiya da kyautatawa me yasa aka ce bu'ulatuna haqqu bi raddihinna ai wa bu'ulatuhunna fal ma'ana haqqu zawji fi muddati tarabbus ahaqqu min haqqiha bi nafsiha shine yafi haƙƙi a kanta na wajen mai da ita sabanin yanzu yadda muke al'ada ka je ka ce to ni fa matan nan na mere da na mere ita a ce ai wallahi bata koma ba tunda bai zo an zauna ba tunda ba ai kaza ba ka samu wasu iyayen za su dauki matar ba su je su aurar da ita wannan su ma yana layin da in an tabbata ya je ya ce na mere da ita suka ki komawa da ita har suka je suka aurar da ita wannan yana daga layin da shi ma alƙali ya dace su ladabta wannan gidan su musu ladabi galibi iyaye suna shishigi a harkar aure da yawa ta da maimakon a samu maslaha ta gyara sai kaga an samu barna a cikinta so da ka haƙƙin miji ne ya ce ya mai da ita gaba ta gaba wala hunna mislul ladhi alayhin bil ma'ruf irin abin da matarka kake so ta yi maka na ado na gyara jiki to irin sa it kai ma take so ka yi mata irin yadda kake so matarka ta gamsar da kai a lokacin kusantanta kai ma haka ake so ka gamsar da ita a lokacin kusantanta wanda ce matsalar da na ce za mu karanta maganin imamul kurtubi insha Allah yau abdullahi dan abbas na na ko ya je ba da niyyar mai da ita wai mun kammala wanda ya sadu da matarsa da ya sake ta shika daya ko da ba da niyyar mai da ita bane ya sadu da ita yanzu ta dawo shikenan an wuce gurin ko da ba da niyya ba yanzu ta dawo matarsa matarsa ce an yi komi in shika biyu ne in shika ɗaya ne yanzu tana da shika ɗaya a kanta in ma ya ce a'a na fasa to yanzu sai dai sake sabon shika kuma a tafi shika da biyu wannan shine zaman lafiyar mu al'umma walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf irin yadda kake so matan ka su kyautata haka kai ma ake so ka kyautata musu abdullahi dan abbas yake cewa inni la atazayyanu li imra'ati kama tatazayyanu li lallai ina yi wa matata ado kamar yadda ni ma take min ado ya nemi irin kayan ku yi ittifaki ku tattauna da matarka wani irin kayan kike so yake burge ki in nasa iri kaza ne ka nema kake saka mata a cikin gida wani irin tafiya kake so na yi maka ki- kike so na yi miki ta nuna irin tafiya wannan shine zaman aure zaman aure zama ne na al-ishba na ƙosar da juna ta dukkan ɓangarori ƙosar mata da idonka a kanta ta sha- ka shagaltar da ita daga kowa in kana ƙazami yaushe za ta ke ake samun attraction matarka ka zo mata jikinka kai na ƙan- yana ƙanshin turare bakinka kullum a samu abin da zai ke sa baki yake ƙanshi wani yana da jarrabawan warin baki ma haka wannan halitta ce wasu ke da shi wata matar ma tana da jarabawa na warin baki kamar yadda wata mata tana da jarabawa na warin farji duka irin wayannan ya ake handling cases din sai a tafi wajen likita yanzu masu harkar haƙori za su baka shawari akwai abin da zaka ke sawa a bakinka in kana da jarabawan warin baki ba za a ke ji ba amma ba haka ba matarka za ta ke kyamarka yanzu masu habal masu habal ko tafannuwa ka ci da annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a zo da shi masallaci suka ce idan ka ci tafannuwa ka ci apple za a nemi warin tafannuwan a rasa to kaga in kana so lokacin da zaka dawo daga gida iyalinka sai ka zo da apple kana ci sanda zaka je kusa da ita ka zama akwai apple na ɗaya kenan suka ce haka kuma kanamfari in dai zaka ɗau cloth ƙwaya ɗaya kaga idan ka sayi na ɗari na naira ɗari zaka samu wajen ƙwaya ashirin a ciki to kwaya ɗaya in ka sa kulof a bakinka to duk sanda za ku zauna ku yi hira da iyalinka ka zo kana tattaunawa ƙanshi bakinka za a ke ji yana yi akwai cingam na zamani wanda in yana bakinka me yasa ba za ka so ka tara shi a cikin gida ba matarka fa matarka kai kadai aka yadda ta aura kai an yadda ka auro hudu amma ita kai kadai aka ce ta zauna da kai to ko wallahi ni a wajena namiji ya zama mai tsafta mai ado shi ya fi a ce mata ta zama mai tsafta mai ado ku dure bambancin kai yanzu in ba ta da tsafta za ka akwai ta biyu za ka je gudun ta yi tsafta akwai ta uku amma ita kai kadai aka ce ta zauna da kai in ba ka yi tsafta ba ka zama kazami ya za ta yi wasu marasa tsoron allah hankalinsu sai ke ganin wane yana tsafta wane yana dress wane yana kaza wane yana kaza kai ka yi mana ka sa mata kaya mai kyau karka yadda ka dawo daga wajen aiki baka nemi kaya bayan ka ci abinci baka nemi kaya mai kyau fesa turare sannan ka je ku yi hira da ita ba tsofin kayan ka gaje kana kana kusantanta a can baya akwai karatun da na manta wa- lokacin da uh, ubangiji yake cewa wa qaddimu li anfusikum tattaqullaha lakum annakum mulaqu wa qaddimu li anfusikum hatta kusantan macen an ce sai an samu me sai an samu wasa a tsakani wasu haka suka fassara qaddimul anfusikum da dauke mata kewa da wani abu da zaka kunna mata naku na dauke kewa a tsakani ko na kallo ko na labari ko wani abu na da zai dauke mata kewa kisa aka ce mazaje yana da kyau suke jin wasu labaru nasu a waje masu daɗi don kake shigo mata da ita gida ake yin wani abu na raha wata ran ka- ka- ka bata wani labari na ban dariya wanda ko ɓacin rai take da shi ana zaune in ka tuno mata labarin kaza za a yi dariya eh dole ne gida fa ka ajiye ta fa wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf duk wanda yake da mace fiye da ɗaya ya san matar da in ka je ɗakinta tana da labarurruka da surutu da kaza ya san daɗinta fiye da wacce in ka je ba ta surutu to kenan kai ka ɗauko surutai a waje ka zo kai taba ta labari ta ba ta dariya don Allah ina za ta tsaya tana sauraron wani abu wai uwar gulma ne ko uwar hira ne abokin hira ba kai ne abokin hiran ba ka fita tana Allah Allah ka dawo to haka abin da ya shafi ado kamar yadda muka faɗa wala hunna misal ladhi alaihinna bil ma'ruf imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa tsoho ya duba yanayin dress din su da ya- yayi daidai da tsofaffi ta ta yadda in fitan gaggawa ya kama shi zai iya fitowa da wannan kayan babu laifi to amma mun yi magana su imamu qurtubi suka ce in tsufanka ka auri yarinyar da yanzu babu wani ado da zaka yi a tsufanka ya burge ta dole fa ai hakuri a dawo baya a nemi irin kayan da ya daidai da wannan yarinyar yanzu ake saka mata dan a dauke mata kewa dan yanzu da kai kai za ta kalla ka burge ta haka wannan gemu din da ya fari din nan ake saka mata lalle a sa lalle ya yi ja wannan ado ne ga tsofi ya bakwa gani tsofi sun sa wannan ja din za gan shi abin sha'awa to haka za a yi wa mace a cikin gida imamun kurtubi yake cewa bari mu haɗu a suratun nahali ba mu haɗu a suratun nahali za a zo a tattauna game da yadda ake yin adon da fasalin adon ma sai ya faɗa sannan sai yake cewa thumma alaihi an yatawakha awqata hajatiha ila ar-rajuli fa yu'iffuha wa yughniha an at-taraddu ila ghayrihi yace kai miji a gida kana kallon iyalinka ko kuma ka san lokacin da lalle in dai wannan time din yayi duk masu aure sun sani in dai wannan time din yayi wata matar a wannan lokacin tana bukatar mijinta ya kusance ta kowa ya sani a iyalinsa wani ya san kawai yau din nan in nazo lalle sai na kusance iyalina saboda a yanayi iri kaza ne a lokaci iri kaza da dawo a lokaci iri kaza imamul qurtubi ce kayi respecting din wannan time din kayi respecting din sa ka girmama mata shi ta wani bangare yake sha ta ɓangaren ƙarfin jikinka kai mata tattalinsa kada za ka dawo daga tafiya watakil tun a hanya ma ta ce kayan tafiyan kunnan sati guda yanzu yaushe za ka dawo ka ce gobe ta ce kai ba za ku iya tasowa yau ba dama da sami kuke yi gaskiya muka mun matsu ka dawo to aka san kuma da bayani to shi sa wasu za ka samu in suka dawo in sun yi tafiya in tafiya ce mai nisa sai su rage tafiyan a hanya don ka dawo cikin gidanka da ƙarfin jikinka to bari ku ji mai imamu kurtubi ya fada yake cewa idan ka san ga lokacin biyan bukatanta ya zama da ba dole ne ka biya mata bukatanta yadda ya kamata ba ko magani da zai taimake ka ka je ka nema don ka biya mata bukatanta haka yace wa irra ar-rajul min nafsihi ajizan an ikamati haqqiha idan mutun yasan zai sabu gazawa wajen bata haƙƙinta fi mabda'iha a wajen kwanciya akhadha min al-adwiya ya nemi magani allati tazidu fi fi fi bahihi wanda za ta ƙara masa ƙarfin jikinsa da mace ba ita ce kai zo ka ajiye a cikin gida ba kai kadai aka ce kai ne kadai mijinta za ka zo kai ta faɗa ba a yi kaza ba ba a tsafta ba a kaza ba a kaza kai ma akwai haƙoƙin da dole sai ka zo ka bata kuma gaskiya ba a kula da su miji ne idan matarsa ba ta biya masa bukata ba a yi ta surutu a yi ta faɗa amma kai kuma fa kuma ka san lokutanta ku yi haƙuri wannan karatu ne da wallahi ana samun matsaloli wallahi ana taɓa haƙƙin matan nan kuma wannan shine zaman aure din wannan shine zaman aure musamman a zamanin da fitintunin sun yi yawa yalinka a cikin gida wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf waril rijali alayhi daraja alayhinna daraja mata kuma suna daukaka akan mata maza suna da daukaka akan mata ta wani bangare shine maganar da na gaya muku Sheikh Uzaimi Allah ubangiji ya masa rahama yake cewa internal affairs ne da kuma external affairs ministry of foreign affairs da kuma interior eh wane ne interior din wane ne external affairs din eh maza a waje mata a ciki in ba lalura ta yi lalura ba matar kai na za ta je aiki aikin gwamnati sai in ba yadda ka iya ne matar za ta yi aikin gwamnati ba mu ce haramun ba amma wallahi ko ita matan ababin gata a ce tana zaune komai ana yi mata shi yafi alkhairi kuma hatta masu aikin gwamnatin zaka ji wani lokaci suna fada amma in ya kama da uzuri a'a watakil an same ta tana aikin a'a watakil kafin ai aure ubanta yayi wannan tsarin kai kuma ka auro ta a haka to nan kuma ba yadda za a yi sai a bata ta yi aikinta aikin kuma za ta yi a yi shi da ƙa'ida da sharuɗa domin mace al'amarinta shine cikin gida wa ƙarna fi buyuti kunna haka aka faɗa kai kuma namiji a ce kullum kana cikin gida ai ba aikinka ba ne ai kai external affairs ne kai a waje ne za ka je ka dawo ka nemo ka shigo shi sa malam usaimin sai yake cewa wali hada kana ala zaujati an tuti a zaujaha dole ne mace tafi mijinta kafin na wuce barin faɗi wacce gaba ɗin kafin na wuce barin faɗi gaban da na fara wacce mai aiki maza suna da problem yau kan ku yi haƙuri ku ne ke ta tabawa maza suna da problem musamman a lokacin neman aure sai ka ga mutum ya je yana neman mace mai digiri wannan yarinyar tana da digiri amma ka zo kana mata sharaɗin ba za ki yi aiki ba daga nan don Allah yana so a yi zaman lafiya ta yi digiri fa ba kai ka saka ta ba ubanta ne ya saka ta ta je ta yi ta gama kuma ka zo kana mata sharaɗin ba in ka san za ka yi sharaɗin ba za ki yi aiki ba ba za ki yi ka zato ba mai digiri za ka nema ba ba wacce yanzu ta fara university tana 200 level tana 300 level ba ya zama wannan sharaɗin ka ne don me sa aka sata na'am akwai iyayen da suke sa su kawai su karasa makarantar ne saboda ba a samu miji ba ko saboda jinkirin aure ko saboda wani abu akwai kuma uban da shi a ra'ayinsa na sa ƴata ta yi digiri ne ba don ta yi aiki ba amma wallahi su ne ƴan kaɗan kashi saba'in da biyar na waɗanda suka sayan su zai digiri don su yi aiki ne casa'in ma to in ka san akwai wannan ka'idan ka rabu da ita mana ga 'yan talla nan ka ce ka samu 'yar talle 'yar talle ina magana aiki da za ta yi ko ba haka ba ne ko kuma ka samu wata ta ɗan gama sakandare ta babanta shi bai damu ba dole ne sai ka je ka nemo mai kaza mai kaza mai kaza a wannan babin a nasiha a gare mu in rashin haka za a zo a yi ta rigingimu ne a cikin gida malam usaimin yana magana cewa dole ne mace ta bi mijinta dole ne ta bi mijinta walaisa ala to bari ku ji kalma ta biyun da nake so na fada walaisa ala zawji an yuti a zawjatahu wannan kalmar ne mata ba sa so a fada amma ba inda aka wajabta miji sai ya bi matarsa babu wannan ba babu karatu mace ce dole ta bi miji amma babu inda aka ce dole miji ya bi matarsa kai ne mai bada instruction kuma a lokacin da ka aure ta mahaifinta bai kai ka kima ba a babin koman bai kai ka ba kuskure ne uba miji baya gida ka tura ka ce kizo ina son ganinki wannan kuskure ne mahaifa suke yi sai da izinin miji inda hali ka yi haƙuri gobe don Allah muna son ganinta kai kuma a mahaukacin ina ne da sirikinka zai nema ka ce ba za ka kai ta ba ai ba zai ba in dai mutunci dan kai dan mutunci ne to baba yaushe ake so a kawo ta lokaci kaza wani saboda aminci da abin da zai cewa ba sai an gaya min ba duk sanda aka tashi in kuna bukatar da gida kawai ta je ta ita ai za ta gaya min to wajibi ne ta maka biyayya amma kai ba wajibi ne ka yi mata biyayya ba sai a guri guda biyu ko guda uku mun faɗi ɗaya daga cikin guraren shine a lokacin da take bukatar ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk matan da mijinta ya neme ta taki za ta kwana mala'iku suna tsere mata Allah zai fushi da ita za a yi kaza za a yi kaza to kai in ta neme ka ka kifa a lokacin kana da iko kana da dama saboda mugunta kai ba za su tsere maka mala'iku tambaya ne ban ce suna tsere ba tambayan ku ne mu koma wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'rufi haƙƙi ne na aure fa haƙƙi ne na aure shi yasa shi ma mata su tsaya su dan kula da wani abu shi ma a nan gwadan mace ba a nemanta mai gidanta ya neme ta don tana da rashin lafiya karami ta ba da uzuri a goya mata baya ba a goya mata baya saboda ita aikin mai za ta yi a lokacin da za a kusance ta amma ku yi wa mazaje uzuri a lokacin da kuka bukace su suka ce suna da uzurin matsalan jikinsu to namiji ana masa uzuri barista karatun ya fito ba namiji ana masa uzuri don kwa a iya samunsa ba zai iya kusantanta ba amma ba yadda za a ce mata ba za a iya kusantanta ba tana da uzuri ba zai yi ba babu sai dai in matsalanta a gabanta ne take da rashin lafiya a farjinta amma in rashin lafiya wani waje ne za a iya kusantanta amma namiji in ya ce ba shi da lafiya ko da ba a al'auransa ba ne a iya samun kaso da yawa na waɗanda ba za a iya biya mata bukata ba nan sai a yi musu uziri to shi yasa mara usulmin ke cewa wannan shine wajibinta shi yasa Allah ce fa in ata'anakum fala tabghu alaihin sabila kenan su ne masu bin mazaje ba mazaje ne masu bin su ba zaka sa wasu matan tana kwaikwayon wani abu na wasu gidaje a waje ta zo ta ce za ta dabbaka a cikin gidanta wa hada ma'ana daraja mara usulmin ke nuna shine ma'ana na daraja din wazara kharijiyya ne da wazara dakhiliyya a cikin wannan yace haramun ne mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izinin miji ba dole sai miji ya ba ta izini sannan ta fita haƙƙinta kuma shine zaman cikin gida kontrolin cikin gida tarbiyyar yara kula da dukiyarsa shi sa na sallallahu alaihi tashi fada yake cewa ta kiyaye shi in ta kiyaye mutuncinta in bata in baya nan ta kula da dukiyarsa ta kula da kaza ta kula da kaza saboda nan ne jurisdiction ɗinta وللرجال عليهن daraja wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne saboda girman bin miji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law amartu ahadan bisujudi li ghayri llahi la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da akwai wanda zan yi umarni ya sujada ga wani Allah da mace ce zan ce ta sujada wa mijinta saboda ita ce mai bi ba ita ake bi ba ita ce mai bi wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imra'atin duk matan da da aha zaujuha mijinta ya kira ta zuwa wajen kwanciya ta ki la'anat hal mala'ikatu hatta tusbih mala'iku za su yi ta tsine mata har gari ya waye shi ma a nan gurin a nan gurin muna samun cases da yawa na mata waɗanda suke yin abin da suka dama game da bukatan mazajensu da yawa sai ta ga dama ko kuma wani mijin ya ce wallahi malam zan yi mata magana sai ta yi awa ɗaya tana shiga banɗaki tana kaza ba ta fito ba kuma ta san ina jiranta wallahi tana cikin tsinon Allah wallahi tana cikin tsinon Allah subhanahu wataala wannan haƙƙinki ne wajibinki ne wani zai ce muna ta fito da waɗannan bayanan ɗan ba a fito da su ba gurin mu ake ta zuwa aida rigingimun da matar da mijin a zo a yi ta yi mu ta fama tun aka faɗa musu suka ji haƙoƙin wannan ba shi kenan ba an rage an rage wa alƙali an rage wa kaza wallahi wani mijin cewa yi wallahi yau kwana biyu idan ya kusanci matarsa in na uku na hudu ya zo sai ta ce Allahul musta'an ubangiji ka gyara mana matanmu wannan tana fama da tsinuwa ne haram mata su ji tsoron Allah kamar yadda muka kira maza su ji tsoron Allah su ma at-talaqu marratan aya ta gaba zamu iya shiga minti bakwai ko sababin saukan ayan da wasu abuwa zamu iya ragewa insha Allah ta'ala na الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa at-talaqu marratan shika dai guda biyu ake yi shikan da Allah ya baka damar zaka iya mai da matar shine guda biyu amma kana yi shika ya kai guda uku to nan kuma ba za ka iya mai da ita ba sai ta auri wani miji daban to ayar tana da abubuwa da yawa ba na so mu raba karatun ta ya zama kashi biyu yau mu taba gutsire gobe a ce za mu karasa gutsiren gara a ce gobe ita kadai za mu yi ta daga farkonta har ta, ko da ba mu shiga aya ta gaba ba saboda haka ina ga gaskiya dace mu tsaya akan wannan wannan saboda dama akwai su bayanai a gaban mu da zamu gabatar insha Allah tabaaraka wa ta'ala me aka gani to akwai bayanai kamar haka akwai bayanai kamar haka na farko bari mu fara da na cikin gida na farko asusun marayu asusun marayu in Allah da muna tunanin disbursement zai zama jibi gobe duk wani abu da ya kama na tantancewa in Allah da za a gama shi a gobe asusun marayunmu nan yana bukata sosai da sosai a shiga muna da marayu kamar yadda muka faɗa gida sama da gida 150 ya fi gida kusan gida 200 kai marayu kuma marayu 600 da wani abu adadin yaran marayu ɗin maza da mata maraya 600 da wani abu dukkan gidaje ɗin nan suna bukata a yau dai yadda na gani an gama tantancewa tantancewa yau an kawo mana gida 143 kaga akwai aiki wannan gida 100 da wannan dinnan koda marayu uku uku uku ne kaga kana da marayu wajen 300 da wani abu mafi karanci ka bashi dan abin da zai dinka yadi da kudin dinki ga kuma bukatuwan abinci da muke da shi so kwata-kwata ina ga abin da ke hannunmu gaskiya ba zai fi wanda za mu yi wa marayu 100 ba ba zai fi marayu ɗari ba har yanzu asusun bai kai 200,000 ba ko sai dai kaya da muke da su muna da kayayyaki da kayan abinci Allah ya saka wa jama'a da alkhairi to lallai asusun nan a ƙara taimakawa jama'a a taimaka yau za a sake zaga gobe shine zamu yi na ƙarshe wanda bai fito da shi ba gobe a sake fito mana da shi a zo a zuzzuba a zuzzuba saboda jibi muke so mu rafar su samu su je su yi ɗinkin sallah ɗinsu Allah ubangiji ya amsa mana ibada ɗin wannan shine sanarwa ta farko fadakarwa ta biyu kira ne ga 'yan kasuwa wannan 'yan kasuwa din masu sai da harkar abinci ɗanye wanda za a ɗauka a kai baki kai tsaye alasa an gane mai nake nufi kamar masu sai da nama nama ba sai hannunka ya taɓa shi an yanka ba kamar mai sai da kaji gashashe kamar mai sai da kankana kamar mai sai da sweet melon eh kamar mai sai da kifi sai wani abu ne wanda za a dauka a kai baki kai tsaye a biredi a daure ki a leda to za mu sa biredi ma a ciki za mu saka biredi a ciki to kun san kowa yana magana da kwakwalwarsa ne kowa irin kwakwalwarsa yake magana yaro sai ya ce awara gaskiyar ka ne yaro to nan kira ne gaskiya da kuma faɗakarwa tsakanin da Allah musuluncin mu addinin mu addinin tsafta ne ya karantar da mu tsafta kuma ya gaya mana wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku sannan yace mana la darara wala dirara yadda baka so a cutar da kai karka cutar da wani musuluncin mu ya koya mana tsafta musuluncin mu ya nuna mana hannunka karka yadda da hannunka kai karka yadda da hannunka ta yadda in ka tashi daga bacci sai ka wanke in za ka ci abinci sai ka yi mai sai ka wanke to in musulunci na da addini na ya nuna hannuna kan in yadda da shi don Allah ina hannunka kai kai na yadda da hannunka kun gane bayanin in dai ni ban yadda da hannuna ba to kai ne yafi cancanta ban yadda da hannunka ba za ka iya zuwa sayan kaza gurin mutum ka ce wane gashashshiyar kaza na a bani wallahi ya bude ya ɗauko maka ita da hannu ba tare da ya sa hand glove ba ba tare da ya saka karfe ya ɗauko ta ba akwai gurin da muka je gurin sayarwan ma ledan tana buɗe ne a haka ƙudaje suna bi ya sa hannu ya ɗauko na cewa malam ajiye banda wanda za ka sa hannu mayar da hannu mayar da wanda ni ba na bukatar ta saka ta a kan wuta ɗauko min ita da tsinke sai ya ɗauko yanzu ma na kashe wutan farko ba ina kallo kan ledan nan wannan ledan kuma mai ƙudajen kawai ya ɗora min ita a kai duk wanda zai yi haka ya san idan wani ba zai iya shiga banɗaki yanzu nan yanzu nan ya shiga banɗaki bai wanke hannunsa da sabulu ba amma ya zo ya kama baka kazan da zai baka zo ka ci a gidanku kai da iyalanka a gefen yawa wani ma kuma ya taɓa kuɗi kuɗin da makaho da kuturu da gurku da mai cutan kaza ciwon kaza da mai kazanta a hannu da mai gyambo a hannu da mai kaza sun tattaba kuɗin ka taɓa kuɗin kuma ka taɓa min abincin da zan kai baki na na je wani guri ina ta fada akan wani sai wani kuma sai nake sai a zuciyata nake cewa kaga wancan naga yadda yake tsarin sa akwai tsafta akwai kaza sai nazo gurin sa sai ina yabon sa nace to kaga kai yadda kake naji dadin na kayanka kana kula da tsafta me kankana ne ta yadda ko wanda ya yanka dinnan zai iya saka min sai nace saka min guda biyu ya dauko zai sa sai naga ƴaƴansa a can ya yayyanka ya yanka suna damukansa su suke sa a leda na a ce suke daurewa sai nace an samu matsala nace alaga ta mana nawa ne kudin kwallo yace ka fasa yankan yanka yankan nace wallahi na fasa ƴaƴansa fa ko hannunsa yanzu dole ne in ya shiga daki ya wanke kashin da ya da ya wanke duwawunsa al'auransa da ya wanke ba dole ne ya wanke ba ya wanke da kyau amma haka za mu tsaya gurin masu sai da suit milon a ɗauka wukar tana da ƙuda da sauransu a yayyanka maka da ita maimakon ka ce a'a wanke min wukar sannan ka yanka min kuma kar hannunka ya taba mu mu ne za mu ke koya musu in su sun shigo kasuwan babu wani training mu mu ke koya musu muke ni ba zan yadda sai abin da ka taba da hannunka ba kisa gara ka sayo kwallon ka zo gida a yanka maka to haka masu nama yanzu nan da nama ka tashi ka je ka yi gaggaisa da mutane ka dawo in ce ina son nama kuma ka ɗauko da hannu kana yin haka wai yana ƙona kama ka wanke hannunka mana ko kuma ka sa hand glove a yi tsari banda kuma kazantar rashin rufewa fa kana tafiya naman kuda wallahi tallahi akwai mai naman da na tsaya ina tsayawa naga kadangare ya zaho kai wallahi tallahi kadangare kadangaren nan don Allah daga ina yake yau idan akwai leda a sama ka rufe shi kadangare zai shiga cikin shadda ya shiga cikin shadda ya fito kuma ya hau kwarai da gaske to ya ya ku masu irin wannan sana'a kusan cewa idan ka ɗauko wata cuta ka ɗora kan namanka ko kan kankananka ko kan kaza wani ya ci cutan sanadiyansa sanadiyan mutuwansa kenan wallahi kana da kamisho kai ka kana cikin waɗanda suka kashe shi musuluncinmu ya koya mana ya ce mu zama masu tsafta mu ji tsoron Allah wannan gaskiya shine kira na biyu lokacin ya cika ko akwai saura kira na uku a cikin minti daya nefa mun dawo ko ba mu dawo ba lashe lashe ne muka yi magana a kansu ko suka zo suka yi ta bayani to don girman Allah me yasa wannan shekarar ma a azumin kuma ake samun matsala me yasa sai a azumi ake samun problem in dai ƙasa ce da musulmai suke da yawa a cikinta kuma suna da wani wata da ake respecting ɗinsa to ya dace in a wannan lokacin ana samun zafi ana samun problem kuma ƙasa ta demokrasi in akwai demokradiyya ya dace kafin watan yanzu kafin watan a fara azumi da wata guda shugabanni su bi su ce kar a kuskura a fara watan azumi musulmai a taba musu wannan watan nasu in dai mutunci ake nema ba mu ce ba su da uzuri ba wancan shekarar sun zo sun ba mu uzuri ai akwai matsalan kaza har minti ɗayan nan da ake na ita faɗa na ce minti ɗaya wutan minti ɗaya yanzu yau ba minti biyar aka mana ba yanzu nan ba ka aka yi ba to in mun yadda suna da uzurin da ake samu matsala a irin wannan lokacin a ƙasar mu ta democracy a lokacin da za a ce disamba ta zo bari mu tabbata ba ai kaza ba wani gwamnan in zai shigo in yana da baki ko wani kaza in yana da baki a garin za a ce yau a tabbata ba a dauke wuta ba kwana biyu ba ana haka ba ko ba haka kuma a bar wutar to me yasa ba za a ce watan musulmai ba mu da watan da muke respecting din sa irin wannan Ramadan din ko muna da shi me yasa ba za a ce wata ne na musulmai musulmai sune 70 kaza percent kowa ya san mun fi yawa a kasar nan ba ma za mu bata lokacin mu ce ba mu da yawa ne ba ba mu bata bakin mu in kana so ka gane muna da yawa ko ba mu da yawa ka je ka tambayi muslim muslim ticket ba a yi adawa da muslim muslim ticket ba ya zo ko bai zo ba to ka san ku muna da yawa ka san ku muna da yawa to ku ya dace a yi respecting yawan mu a ce kafin azumin mu ya zo a tabbata na'urori an gyara su an tabbata an yi kaza dan musulmai kar a cutar da su a wannan wata ne amma ku ji masifan zafin da ake da bala'in zafin da ake kuma yanzu idan za su idan za su yi mai in za su je karban wuta kamar saura kwana uku za a yi kokari a sassake wuta wani gwamna ne aka ce wani gwamna ne aka ce dabda za a fara za a fara azumi ya gaya wa mutanen masu wuta ya ce zai ce zai biya duk abin da za a sake wuta kebbi ne ko Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara masa daraja yanzu ba maganar jiha kaɗai muke ba maganar ƙasa muke gaba ɗaya ina manyanmu musulmanmu da sun san wannan watan babban wata ne da muke ji da shi wannan shine ƙorafi na biyu ko na uku kenan sai kuma sauran ƙorafe-ƙorafen za mu ke faɗan su a abin nan dake dake insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada ikon gyarawa ko da a wannan watan kan wannan watan kan ya tafi ba zai gyaru ba amma zuwa wasu shekaru shekara mai zuwa a mana shirin cewa kar musulmai fa a zo watan su a sake samun irin waɗannan problems ɗin ko suna da uzuri yanzu da ba mu ce ba ku da uzuri ba amma me yasa uzurin a watan mu ne zai yi ta yi persisting Allah sa karatun ya fito Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka mana tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh